الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام حريا زدي منا تكن bangaren da malam ibnu taimiyya rahmatullahi alaihi yake mana batu akan sa farashi a lokacin da 'yan kasuwa suke wasa da farashi ko kuma ba su wasa da farashi ba ina ne ya halasta a sa farashi ina ne bai halasta a sa farashi ba wannan kuma ji yana cikin ƙarƙashin ayyukan muhtasib wato mai aikin hisba wakilin shugaba a kasuwa ko to shine sai yake cewa wa amma man ta'ayyana alaihi an yabi'a amma duk mutumin da tilas ne ya waje bai sai da wani abu nashi fakallazi an fakallazi kana nabi sama qaddara lahu samana kamar mutumin nan da manzo Allah sa sama ya kaddara masa farashin abin da zai sai da bawansa da shi allazi yabi'u bihi wa yusaqiu alaihi wanda zai saida da shi kuma ya sa masa farashi kama fi sahihain kaman yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim ka kumanta wannan majalisun mu na 38 malam Ibn Taymiyyah yana so ya kora fahimtar da ke cewa kwata kwata bai halatta shugaba ya sa ma yan kasuwa farashi ba ai akwai masu wannan fahimta ko ya ambata mana su cewa kowane hali aka shiga ka shugaba ya shishigi ya sa ma yan kasuwa farashi ya ce abu kaza za a saida naira kaza za a sai da abu kaza misali kamar mu a nan Najeriya da muke amfani da naira to shine yake musu raddi cewa a'a akwai wurin da ya halasta kai ya waje ba ma shugaba ya sa farashi ai ai price control ai pricing ɗin kaya akwai kuma inda bai halasta ba zalunci mun gane to shine sai yake cewa kama fi sahihaini kaman yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ataka shirkan lahu fi abdi duk mutumin da ya yanta bangaren da ya mallaka na bawa ku biyu sai kuka haɗu sai kuka sai bawa ko ku uku kai kana zaune ran nan kawai sai ka kira sai ka ce ma bawan nan naka kawai ya maka wani abin arziki sai ka ce wane bismillah sai ya zo ce zauna dama ya kawo maka wani abu mai daɗi ne sai ka ɗan an taro sai ka bashi ka ce bismillah sai ya fara ci zauna sai ka ce mishi ka ga mu uku muka mallake ka ko ce eh kuma kullum kana min aikin awa uku yan uwana kuma guda biyu kana musu aikin awa shida kowa awa uku uku kana yin aikin awa tara to na yanta ka a bangare na ka zama yantacce yanzu ka koma za ka yin awa awa aikin awa nawa awa shida to sai ya yanta shi fi sabilillahi wa kana lahu min almali sai ya zama yana da dukiyar da ma ya bulugu saman al'abdi abinda zai kai kudin da za a ce ba wannan quwwima alaihi qimata adli to sai a kimanta bawa kimantawa ta adalci la waqsa wala shatata la waqsa babu babu tawaya babu tawaya haƙƙi shine waqf al-waqf eh shine an-naqs kenan babu tawayewa wala shatata sannan babu ketare iyaka babu wuce gona da iri babu tsanantawa fa a'ta shuraka'ahu shikenan sai sai ya ba abu abokanan tarayyar nasa hisasahum kudinsu wa ataqa alaihi al'abdu yanzu bawa ya zama yantacce kuma ya zama maulansa mutum ya kamar da na ce mana yana da bawa sai su uku suka mallaka ko su biyu sai ya ce ya yanta ɓangarensa to shari'a ta ba shi dama idan yana da kuɗi a matsa ma waɗancan su siyar da bawan su faɗi adadin kuɗinsu kaga farko sai ya ce musu to ni fa na yanta ɓangare na fi sabilillah ko a cikin ku akwai wanda zai ba hanya shi ma ya samu wannan ladan falaqata hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakkur qabati a cikin ku akwai wanda zai je suka ce a mu kuɗin mu muke so kana da kuɗin da zaka siye shi ce eh to sai a kimanta bawa kima ta adalci sai ya ɗibo kuɗaɗensu sai ya ba su shi ke ne yanzu bawa ya zama maulan shi ya ‘yanta shi yana da daraja a wajen Allah ya samu lada domin ya shiga cikin fakkuwar ƙaba sannan na biyu yana da daraja a duniya domin duk mutumin da ya ‘yanta bawa laraba girmama shi suke wani mai ana yaban wani ake cewa menene wa min sha'anihi wa min sha'anihi ita'u abin nan ita'ul hibati wa itqul abid ko daga cikin darajojinsa akwai me akwai ba da kyaututtuka sannan wa itqul abid sannan da yan tabayi fa hadha lamma wajaba alaihi an yamlika sharikahu an an yamlika sharikuhu itqa nasibihi a lokacin da ya wajaba shi wannan ya zama mai tarayya da shi ya mallaki ‘yan tabawa gabaki ɗaya, an yamlika sharikuhu itqa nasibihi allazi lam yu'tiquhu wanda abokinsa wanda bai ‘yan tashi ba yake da buƙatar ya samu rabansa liyakmula al-hurriyatu fil abdi domin ba domin bawan ya cika a matsayin ɗa gabaki ɗaya ƙuddira iwaduhu to sai a ƙaddara abin da za a ba waɗancan ɗin bi an yi ƙawwama jami'ul abdi kimata adili sai a kimanta bawan a kimanta bawan a kinta ta kuɗinsa nawa zai yi kima ta adalci la waqsa wala shatafa babu tauyewa a ciki sannan babu tsanantawa a ciki wa yu'ta qisfahu min alqima shi wancan da bai yanta ba sai a bashi bangaren sa na na gwagwadan abin da aka yi kaga nan fa alƙali ne zai zo alƙali ne ko wakilin alƙali shi zai zo ya ce to wannan bawan zai yi kaza yanzu nan me aka yi in tambaye ku kafin mu gama karatun me aka yi kenan an sa farashi so da kamal ibn taymiya yana ce mana duk wanda ya waje bai sai da abin shi to gwamnati duk wanda a shari'a aka tilasta mai sai ya sai da abu to gwamnati na da damar da za ta sa ma kayan shi farashi kun gane ka'idar kenan kana iya ba da ka'idar suka suka ce man wajaba alaihi bai'u mata'ihi to jaza fi mata'ihi tas'iru ko jaza tas'iru mata'ihi duk wanda ya wajaba aka sa mishi dole sai ya sai da wani abu nashi to yanzu za a sa mishi ga wani misalin mutumin da aka mishi iflasi aka masa taflisi shi zai faɗi kudin kayan shi shi zai faɗi kayan kuɗin kayan shi ya zama bankrupt aka masa bankruptcy aka yi auction na kayansa ba shi zai sa kuɗi ba aka yi musu ƙararrawa wa zai sa alƙali haga tasiri ne shi kuma alƙali wakilin waye wakilin shugaba ne abin da ya yanke ya kwakwafi mun gane wannan kenan to shi kenan fa inna haƙƙa shariki domin haƙƙin shi abokin tarayyar nasa fi nisfil qimati la fi qimatin nisfi zai samu rabon shi ne fi nisfil qima rabin qima la fi qimatin nisfi ba a qimar rabin ba idan da misali shi zai ce kaza za a bashi to ya zama me kenan qimatun nisfi amma in gwamnati ce za ta sa to ya zama me nisful qimati kimar da aka yi to ita ce za a bashi rabi ba shi abin da zai ce a bashi ba gwamnati sai ta ce to wannan bawan a ka'ida zai yi miliyan biyu to shi dan uwanka ya ce ya sai da ya yi kyautu ya ya yanta rabin shi yan saura nawa kenan yana da miliyan da shi kenan sai a dauko miliyan ɗaya a bashi shine ne shine kimatun nisfi inda jamahirul ulama'i a wurin malamai da yawa kamalikin kamar al-Imam Malik wa Abi Hanifa wa Ahmada haka al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad duk fahimta su kenan cewa qimatun nisfi yake da shi ba nisful qimati ba nisful qima rabin qima qimatun nisfi gwaggwadon raba da aka kinta ta so daga kila da shi zai yi sai ce miliyan biyu to amma nan yi masa za a yi aka ce miliyan ɗaya ولهذا قال هؤلاء saboda haka ne ma waɗannan malaman suka ce kullu ma la yumkinu qasamuhu ko kismuhu duk abin da ba za a iya raba shi ba a kan kansa fa innahu yuba'u wa yuqsamu thamanuhu to za a sai da shi ne domin a raba kuɗin duk abin da ba za a iya raba shi ba sai aka zo kawai sai aka ce ga gida na magada ne amma ba zai iya kowa ya sama ba sai dai in za a kikkilla ne kowa ya ɗibi bulo-bulo mutum ya mutu ya ba gida kwata ‘ya'yan shi bakwai ‘ya'yan shi bakwai duka maza sannan ya ban mata biyu sannan baban shi na da rai maman shi ma tana da rai ka faɗa min yadda za a raba kwatan nan to abin da za a yi kawai shi kenan mai raban gado ko alkali sai shi to a sai da gidan shi kenan ba zai rabu ba la yumkinu qismuhu ba zai yi wa a raba ba to shi ce nan kawai sai a sai da gidan sai kowa a ɗibi kuɗin shi a bashi shi ce kun ga wannan ka'ida ce ta fiqh mai muhimmanci sosai tana shiga cikin dukkan abin da yake kun san akwai kitabul qismat a fiqhun mu akwai littafi da malamai suke warewa a cikin littafin fiqh wannan littafin yana batu ne akan kashe-kashe zakka abin da ya shafi gado da makamantan ire-irensu to kun ji ka'ida kullu ma la yumkinu qismuhu fa innahu yuba'u wa yuqsamu thamanuhu idza talaba ahadu shuraka idhalika idan ɗaya daga cikin abokanan tarayya a mallakar wannan abin suka nema to sai a saida sai a raba kuɗin tunda ba zai yiwu a raba abin ba shi kaɗai wa yujbaru al-mumtani'u 'ala al-bay'i sannan wanda ya ce shi ba zai saida ba dole a matsa mashi ya siya a saida sai a zo rabon gado sai ce shi ba za a saida gidan gadonsa ba wannan shiriri ta ce shi ba za a saida me yake so a yi kama dalla abin nan wahaka ba'dul maliki yace zalika ijma'an an samu wani ma daga cikin malaman maliki yace ijma'i ne wannan ka'ida duk abin da ba za a iya raba shi ba akan kansa to a sai da shi a raba kuɗin li'anna haƙƙa shariki domin haƙƙin abokin tarayya fi nisfil qimati yana cikin rabin kima ne kama dalla alaihi hadha alhadith sahihu kaman yadda wannan hadisin da ke cikin sahiha ne ya nuna wala yumkinu ita'uhu zalika illa bi bai'il jami'i kuma ba zai iya yiwuwa a bashi wani abu daga ciki ba ai sai an sai da duka sai an sai da duka fa idza kana shari'u yujibu ikhraj ash-shay'i idan shari'a ta kasance tana wajabta ikhraj ash-shay'i a fitar da wani abu min milki malikihi daga mallakar mamallakin sa bi bil misli a bashi kwatankwacin abin da ya kamata a bashi a matsayin musaye li hajati shariki saboda buƙatar da abokin tarayyarsa yake da ita ila itaqi zalika domin ya yanta wannan walaysa lil malik al mutalabatu bi ziyadati ala nisfi al qimati kuma sannan shi mamallakin bai da ikon da zai ce shi sai an ƙara mishi abin da yafi wannan fa kaifa biman kanat hajatuhu a'zama min al hajati ila itaqi zalika an nasib to ya kake tsammani wanda haƙƙinsa buƙatarsa tafi tsanani fiye da mas'ala ta yanta wani mas'ala ce ta shafi rayuwar al'umma gabaki daya ya za ka ce ba za a yi tasiri ba kaga kenan ya halasta gwamnati ta zo ta ce kamfanin nan duk ya fito ya sai da kayan dole kuma gwamnati za ta yi ma kayan farashi amma idan gwamnati ta shi za ta yi sai ta ki mutu adalin shinkafar da aka bu aka rufe ta din nan su to su to to sai gwamnati ta ce duk buhu ɗaya naira dubu takwas ko dubu tara tara sai a lissafa sai a ga yaushe ya siyo sai a ga ya siyo ta tun lokacin ma ya samo ta a dubu shida da ɗari biyar biyar ne sai gwamnati ta ce to dubu bakwai bakwai ko dubu takwas takwas kowa ya zo a layi talakawa su zo duk mai dubu takwas ko dubu bakwai ya zo ya mika a dauba a bashi buhu ɗaya in aka ga wani ya zo da pickup a ce a ban da kai alama ba sai ba ci zai ba sai dawa zai sannan ba a san yan wankalabu ko mutum ya karɓa kuma ya dawo sai zan kalabu ba a so to kun ga shine wannan in za a yi wannan ku kalli yadda malamin kai ibnu taymiya rahmatullahi alayhi ke koya mana kiyasi in a can ya halatta a yi bukatar wani mutum ɗaya ce fa amma aka yi kima kuma bukatar shi so yake samu lada sai ya ce to wannan bawan nashi rabin shi ya yanta shi shari'a ita kuma tana marhabin lale da a yanta bawa abu ne mai daɗi a shari'a a ce ga wani bawa an yanta shi sai shari'a da sauri sai ta zai ce ina abokin tarayyar naka sai ce ga can ce zo kai ma za ka bi wannan ka shiga aljanna saboda wannan ya ce a shi yana bukatar kuɗin shi sai shari'a ta ce to kuɗin bawan nan kaza ne kaga yanzu in aka raba biyu shi ya ɗau rabi lada kai kuma ba za a ɗauko kuɗin ka a baka shi kenan kaga bukata ce ta mutum ɗaya kuma bukata shi ta neman lada to amma wannan bukatar rayuwar al'umma ce al'umma ce za ta shiga cikin bala'i ta shiga ciki ma to me ya kamata a yi gwamnati ta zo da sauri ta kira 'yan kasuwa ta sa musu doka ta ce ba ta yi duk abu kaza a sai da shi fiye da kaza ba kuma ta yi da gaske Allah shi kyauta shi ne sai buga maka misali sai ce mislu hajatil mutsarri ila ta'ami wal libasi wa ghairi dalika kamar bukata matsananciya ta abinci da mutum yake da ita walli ba da tufafi kaga ashe hatta tufafi za a iya sa musu za a iya musu tasiri kayan sawa kayan sawa a ce ba a yadda a ce da kaza fiye da kaza ba idan aka ga 'yan kasuwa suna wasa da farashi a shari'ar musulunci wa gairi dalika da makamantan wannan wanda da yawan ku za ku iya ambatan wasu a ciki ko gairi dalika dinnan suna da yawa a Najeriya bayan at-ta'am sannan akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai akwai al-wuqut al-wuqut sune makamashi kaga fetur ya shiga ciki kukin gas ya shiga ciki kalanzir ya shiga ciki har da ice da kwal dukkanin su yanzu suna cin hawa'ij suna cin daruriyatul hayati to dukkanin su ya halarta gwamnati za ta iya shiga te kane kane ta ce ga farashin abin da take son kowane ɗan kasuwa ya ce da kaza domin me domin samun sauƙin rayuwa ga talakawanta ma damar ba ƴan ba Allah bane ya jarrabi jama'a da bala'i a an gano ƴan kasuwa ne kawai suke son zuciya su tada farashi yadda suka ga dama Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan kuma yana nuna mana yadda fa shari'a musulunci take ba tattalin arziki muhimmanci tattalin arziki ba abin wasa bane Allah ganar da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته